نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da muke magana ranar juma'a ce wadda ta daidai da ranar 27 ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1427 wanda ya daidai da 23 ga watan jun shekara ta 2006 muna karatun littafin nukhbatul fikar ta al'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani allah ya gafarta ne kamar yadda muka faɗi wannan karatu ne na musamman ba karatu ne na wa'azi ba shi yasa idan har tsautsayi ya sa mai saurare ya ji wannan kaset to ya tabbatar da cewa amma ya ji wata magana da ta mai nauyi dama ba an yi don wa'azi ba ne don karantarwa ce ake kuma ba lallai a yi daidai da kwakwalwar shi ba abin da ya fi ya goge kaset ɗin ya je ya samu na wa'azi daidai da kwakwalwar shi ya ji wannan na daidai da waɗanda suka kai su saurari irin wannan karatu ne Allah maɗaukakin sarki taimake mu mun ji cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya inganta ya tabbata to wajibi ne a karɓe shi idan ko bai inganta ba to abin da ke sa shi rashin ingancin nan ɗayan dalilai guda biyu ne ko dai a samu sakwatsai a cikin isnadi wato a samu giɗi faɗuwar mutum ɗaya ko biyu ko uku ko makamantan haka ko kuma a samu sukar mutunci ko haddar mai riwaya to muna kan magana dangane da asbabu saqti fil isnadi dalilan da ke kawo saqti a samu faduwa a cikin isnadi din mun karanta dalili na farko shine ta'liq dalili na biyu muka ainihin karanta shine irsal dalili na uku shine ibal a nan ana ukun da mala yake wa salisu in kana bisnaini fa fa'ida idan ya kasance mutane biyu ne ko sama da biyu ma'attawali a jere suka faɗi wa huwa al to shi ake kira al-mu'bal yasa ko da hausa idan haƙori ɗaya ya faɗi sai a ce giɗi idan ya wuce ɗaya fa ba a sha giɗi sai dai a ce wawulo don ba yadda za ka iya sarrafa bakinka a gane baka da baka abin nan barna ta yi yawa a bakin dole duk yadda ka ga abin nan dabara sai an gane amma dan haƙori ɗaya in babu shi a bakinka za ka iya abin nan in ba Allah ya sa an gane to haka in mutum guda ne babu a tsakiya sai a ce ya zama munkafa ai ko sai a ce ya zama munkafa in ko mutum biyu ne ko sama da biyu a jere daga tsakiya to mun ji a farko shine ta aliki mun ji a ƙarshe shine irsali to tsakiya ɗin ko in mutum biyu ne a jere ko sama da biyu shi ne ibad wa illa in kuwa ba mutum biyu ba ne fa a jere mutum ɗaya ne kawai ya faɗi a tsakiyar isnadi misali nan gaba gare ne littafi ne na al'imamu tirmidhi ga wannan hadisi a cikin babu ma ja a firrayat ina magana dangane da jihadi ina hukuncin tusa a wurin jihadi yake haddasana ahmad ibn mani'in قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده حدثنا ابو يعقوب الثقفي حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم الى البراء بن عازب اساله عن رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة ويعقوب وأبو يعقوب الثقفي وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق ابن إبراهيم وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى yanzu wannan isnadi ne wanda imamu turmizi ya ruwaito shi ga shi tsab muttasili ne imamu turmizi ya tabbata almajirin al'imamu ahmad ibn mani'i shi kuma ya karɓo wannan hadisi daga yahaya ibn abi za'ida yahaya ibn zakariya ibn abi za'ida shi kuma ya tabbata ya karɓo daga abu ya aquba saqafi shi kuma daga yunus ibn ubaidin maula muhammad ibn al-qasim shi kuma wannan dama maula ne bararren bawan shi ne za mu magana dangane da wala'i a ƙarshen littafin ne insha Allah ta'ala abin cewa a yanzu wannan isnadin yadda ya taho din nan tiryan tiryan sai ka je wani wuri sai ka je ya zama حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة سيكجي أن ألك أبو يعقوب الثقفي سيكجي أن فاتا كان يونس ابن عبيد ككدا كريا باب يد أكي في يحيى يسعد يونس to sai ka zo sai ka samu wannan isnadi ta wannan wurin sai ka ce to kaga ya tabbata abin da ake zaton haka ne san wannan sa'ad da aka ce malam wane ya rasu a lokacin wane ma shekara su biyu a duniya to yaya aka yi zama almajirin sa ya karbo hadisi sai ka ce to akwai wani a tsakiya amma waye baka gano yanzu ka kana tuhumar akwai intifa'i to inda za ka ƙara tabbatar da mutum guda ɗin ne sai ka zo sai ka ɗauko isnadi cikin sanin turmiji sai ka ga gashi wanda aka cire ɗin shi ne abu ya akubar haƙafi wato mutum ɗaya ne amma mutum ɗayan a ina aka cire shi a tsakiya akwai inda mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ke faɗuwa a tsakiya ya kamata mu gane shi ma mun kafa ne misali nan da yake haddasana ahmad ibn mani'in sai ya tsallake sai a samu malamin Ahmad ibn Mani mai suna ya ibn Zakariya ibn Abi Za'ida ya faɗi sannan sai kuma ya sake jin haddasana Abu Yaquba Asfaqafi sannan sai kuma aka cire Yunus ibn Ubaidi kun ga ɗaya ya faɗi aka sake tsallakewa ɗaya ya sake faɗuwa amma an ka duba ba a farko ba ne can kuma ba a ƙarshe ba ne to a tsakiya ne dai ko ka ga mutum biyu sun faɗi amma da ita ba a jere ba ne to kada ka ce mu'ubar tunda ba a jira ba ne yana nan a munkafi ne ina fatar mun gane yawwa to sai a nan ne malaman hadisi suke mufabala wannan irin munkafi in ce a ce wannan shadidan inkafa inkafa in ya yi tsanani domin an samu a nan an samu a can gaba sabanin guda ɗaya ne ka je ka samu inda isnadi ya mu tasil sai kaga komai ya koma daidai ina fatar an gane to sai malam yake wa illa in kuwa ya zama ba mutum biyu ba ne suka faɗi cikin isnadi to ya zama munkafai haka in kuwa ba mutum biyu ba ne a jere ko da nan can da ya to dai munkafai to sai malam yake ثم قد يكون واضحا او خفيا wannan irin in yakan faru a sarari daga ka karanta kawai ka karanta tarihin wannan ka karanta tarihin wannan sai ka bi in kifa'i misali mutum ya zai ce daga dan fodiyo dan fodiyo ya ce kaza hagalin kifawa ba jiddan ina fata an gane yawwa domin ba yadda za a samu mutum da ke rayuwa a wannan zamanin yanzu ko da shekarar ɗari da hamsin yake daga dan hodiyo dan hodiyo ya ce to kaga don dan hodiyar na yara su shekara ɗari biyu da wani abu da yi to idan yanzu mutum ya ce daga dan hodiyar dan hodiyar ya ce ya fi wani kusan shekara ɗari biyu da su in ya ce daga dan hodiyar dan hodiyar ya ce za a ce to ya aka yi kaga wannan rashin haɗuwarsu ya bayyana a sarari amma akwai kuma wanda rashin haɗuwarsu yana ɓoye ƙwan da gaske misali akwai waɗanda yake ɗaliban ilimi ne suna nan a kaduna da girman su da wayan su suna neman ilimi amma har ma bakar gumi ya ƙara rayuwar su da su taɓa ganin su ba to amma in ka ɗauko shekarun su ka gwada ka ɗauko inda anguwar su take da anguwar da ya rayu sai ka ga yau ai waɗannan ma kamar ihu ma an aka daga gidansu za a yi amma ba su taɓa ganin su ba to yanzu irin waɗannan suka zo suka ce abubakar gumi ya ce to yanzu in ƙita'i zai zama hasi jiddan saboda akwai ƙara'in akwai dalilai da za su iya sawa a gamsu kawai cewa ya faɗa musu anguwar kusan ɗaya sun yi zamani guda gari ɗaya kuma lokacin da yake shi malami su kuma ɗaliban ilimi ko mun fahimta to wannan na yi mana ne nan malam zai ƙara bayyana mana insha Allah ta'ala
sai ce to yanzu yaya ake iya ganewa sai ce fal awwalu na farko shine wadihan din yudraku bi adami salati ana iya gano shi ne ta hanyar rashin saduwar su kawai yaya rashin saduwa shine da tarihi kenan anan ana bukatuwa zuwa ga tarihi kenan kun ga fa'idar littafin alkamalu fil rijal ko kuma tahzibin su tahzibul kamal na al-hafiz al-mizzi al-mizzi babban malami al-imamu abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi shine ya rubuta littafi al-kamal fil rijal mujalladi 60 kadai tarihin malamai ne da ɗaliban hadisan nan na kutubu sitta daga bukari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja dukkan wani mutum da ka ji sunansa a cikin waɗannan littafan to akwai tarihi wanda aka haife shi garurukan da ya shiga suwa ya karatu suwa suka karatu wurin su ina ne kaza kaza kaza halayen su to shine wannan littafin nashi ya kai matuƙa wajen girma shine aka samu almajirin ibnu kasirin المادري ابن تيمية عفوا شريكين ابن كثير الحافظ المزي ويريد في سامتي تهذيب الكمال تهذيب الكمال الإمام الذهبي كما تهذيب تهذيب الكمال يعني في ابن حجر وانا ما لم نام وانا اللي تاسم في كما يقول تهذيب التهذيب ويريد ويريد sannan sai sake rere su kakaf ya bar da sunan malamin sunan mahaifinsu sunan kakansu na sabashi halin su na gari da san da ya rasu iya abin da ya bari sai sa mai ta karibu ta abu wai kusantar da kai zuwa ga wancan da ma yi maka tsaro ba komai yake faruwa ba wani abin mamaki zamani na ƙara tafiya himmar ɗalibai tana raguwa ɗaliban da himmar su ta kai su ba ruwansu ma da littafi zuwa za su samu malami su zauna ya musu tarihin waɗannan malamai da ke waito hadisai su san su su haddasa komai nasu da ka himman su ta kai haka himma ta zo ta ragu sai an rubuta don an rubuta sai ka duba an aka ce tarihin imamul bukhari shafi hamsin sai ka ce ya fara haka ka fara karanta mana a wai kana ganin ka ai safukan ne sun yawa to kun ga himma shi yasa to sai waɗannan malaman suke ta rarrabewa amma kuma bari ku ji a cikin karanta bayanai masu tsawo irin waɗannan da wanda yake neman ilimi akwai samun ilimomi masu yawa saboda shi tarihi kamar yadda Allah yake faɗi a cikin alkur'ani laqad kana في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى idan ka zo kana karanta tarihin salihai akwai wasu ilmomi da kake cirewa a to abubuwan da ake ciccire wannan za su zama mai yiwa za a ga ba su da alaƙa ne kai tsaye da abin da kai kake nema amma a matsayinka na ɗalibin ilimi kuma kai ba ilimi kaɗai kake nema ba har tarbiyya za ka ji an ce jabiru ɗan abdullahi yana karanta alkur'ani ko na dare yana salati yana karatun alkur'ani yana kaza to irin wannan aka zo sai ake to kai yanzu da tarihin jabir ko kake nema sai a cire wannan wajen rage littafin ko kun fahimta amma kar ka manta karanta jabiru yana da kiyamun laila hafsa tana da yawan sallah tana da yawan azumin nafila kana samun tarbiyya ruhiyya a matsayinka na ɗalibi cewa malaman farko ga siffar ko kun fahimci wannan wani rubu'iyu ibn qirashi za ka yawa kana yawan karanta hadisai cikin sahih bukhari ko muslim ko abu dauda za ka ji haddathana rubu'iyu ibn qirashi an ali almajirin sayyidina ali to wannan salihi ne za ka ji kana karanta cikin waɗannan littafan tahzibul kamal tahzibul tahzib sai ka ji an ce tun da yake ce ba zai dariya ba har sai ran da Allah ya nuna mai shi dan wuta ne ko dan aljanna kawai sai da ya rasu sai aka je yana ta kalkala dariya gawa tana ta dariya ba kisa ba ke nan ba wai labarin banza ba yana fasihin dariya sai aka ji yana cewa ku yi gaggawa ku shirya ni ku haɗa ni ku kai ni kabari fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaziru dafani manzon Allah yana sauraron a rufe ne yana son haɗuwa da yanzu kaga ire-iren waɗannan kisoshin in aka zo rage littafi irin su ake cikewa amma kun suna da wani tasiri gare ka ko mun fahimta sirri da iyan nan ɗan ce wa hajjaji bin yusuf fasaka shi wani azalimin masarauta laifi sai ya sa a kamo shi ya in ya ɓoye a gida shi kuma ya alƙawarin har ya mutu ba zai yi ƙarya ba ya ce ba zai yi ƙarya ba ko da ba'a ko da wasa ko da yara ne ko larura ya ce ba zai yi ƙarya ba ba fa da ya zo ya ce an aiko a kama ɗanka an ce ya ɓoye a gidan sai ce ƙarai da yana ciki ya koma ya gaya sarki sai sarki ya ce a je a zo da uwa ya ce ɗanka ya ɓoye a cikin gidanka ba za ka rufa mai asiri dai ka na rufa mai asiri na ya ƙarya yake a to larura da ba ta sa kai ƙarya da yake a shi ba wani hali da zai shiga ya ƙarya ya alƙawari sai ce to ka je gaskiyar ka ta sa na ya ce wa ɗanka yanzu ka ga wannan tarihin in an zo ana neman tarihin rubu'i ibn irash akan riwaya don ana so a rage abubuwan da ba su da amfani gare ka sai a ce a datse su amma akwai tarbiyya a ciki to sa na tsaya na bata mana lokaci ne wannan magana ne saboda mu gane karanta muktasarat akwai sauƙi kam ka karanta nan da nan a takaice ka wuce amma kuma ɗalibin ilimi ba ya buƙatar gaggawa ka ɗauki lokacin ka zauna ka karanta tarihin imamu malik shafi ɗari cikin shiru alamin nubala misali suka ce a to mun yi shafi ɗari shafi ɗari yau da gobe ne ta bari ka yi yau ka yi uku gobe ka yi uku jibi ka yi uku gata sai ka ji samu shi ne abdullahi bin mas'udin kamar da imam al-ajiri ya ruwaito a cikin kitabu adab hamlatul qur'ani da isnadi sahihi cewa ku karanta qur'ani amma wala yakun hammu ahadukum akhirat sura kai ya zama himmat ɗaya daga cikin ku kullun ƙarshen sura kamar da mutane yanzu da ka fara suratul baqara kana hadda sai ka ji saura aya kaza dai in Allah ya so saura kaza ibn mas'ud ne yake karka ya kai kai kawai kai kai ai haddar da kake mai kai ibada kuwa amma da yake an dauka oya oya ne kawai ayi a ga ha hada a miƙa wa Allah a ci gaba da harkar duniya a to mana ko kuwa Allah ya taimaka to don haka kun ji da waɗannan bayanan na za ku gane muhimmancin ɗalibin ilimi ya san tarihi mun zo muhimmanci na biyu muhimmanci na farko a can maganar nasu kwalmanso haka ce ana buƙatar tarihi idan wuri ya wuri don iya gane wanne annabi ya faɗi wani a nan kuma ana buƙatar tarihi ne na sahiya tarihin mutanen da ke zuwa su hadisi a san tarihin imam malik sosai kuma wani abin mamaki na yaba wa malaman tarihi da musulunci ba abin da suke bari game da malamai har kwaya idan malami ta ɗauki ce ce yana da manyan idanuwa a ce wani yana da jan ido ce wani yana da gemu har ya kawo cibiya a ce wani tsaji ne sai da gemu su ni ɗaya ne fito musu ba abin da suka rage ce kana yakbabu yana sa lalle yana rini kana la yakbabu wani baya yi wani yana sa nufin sa wani wanda yake dai baya ba abin da suke bari wani yana da fushi wani yana da kafa duk abin da ya kama su sun fada yadda ka san yan jarida haka suke rawaitowa ba kamera ba rediyo a lokacin ko mun fahimta to kana buƙatar ka karanta ire-iren waɗannan waɗannan tafan da na faɗi jama'a su ne irin tafan da ake samu ana azumi in sha Allah in mun zo darasi na gaba za mu zo da littafin tahzibu tahzib insha Allah rahmatullah za mu zo da littafin takribu tahzib na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani za mu fara magana jarhu wa ta'dil kenan tun da muka fara shiga waɗannan ta za mu zo mu ga yaya ake bi ake gano yanzu za a tara maka littafi mujalladi 60 din nan tarihin waɗannan malaman ne cikin minti biyu ka iya gano tarihin mutum in ba koya maka yadda ake binciken mazajen ba sai ka kwana 60 yawan littafin kana neman tarihin Imam Malik ba ka gaishe ba sai ka zo ce na duba babu wanda ya san abin yana zuwa da ya kalla sai sai zaro sai sai zafi to akwai ƙa'idodi na yadda ake neman abin nan tarihi sannan littattafan suna da kodin suna da wasu ka'idoji kamar yadda muktasar duk wanda ya karatu fiqh malikiya muktasar khalil yana da kodi a muqaddima duk sai da ya fase yace in nace wasiha to cikin wanke in nace fusiha in nace sahaha idan baka san waɗannan sirrin da yake nufi ba sai ka je kai ta bankaura to littattafan suna da irin waɗannan abubuwa za a ce in kaga an yi ha ga abin da ake nufi in kaga an yi zalun ga abin da ake nufi in kaga an yi ra'un ga in kaga an an rubuta sunan malami ya ka sa biyar to akwai abin da ake nufi kaga dole sai mutum ya koyi waɗannan abin ina fatar an gane sannan akwai wata ka'ida duk za mu zo mu koya yadda suke faɗin shekaru kamar yadda za a zo a ce yaushe aka faɗuwa haifuwa ne sai ce shekara ta shida shekara ta shida wani irin suna ta kira wai 2006 ake nufi sai aka yanke 2000 din to malaman hadisi suna da wannan ɗabi'ar in ba a koya maka ba sai ka ji yanzu aka haifi imam malik sai ka ji an ce an haifi imam malik shekara ta biyar sai ka ce shekara ta biyar to malik sahabi ne ke a akwai wani sirri da suke nufi yiwuwa ana nufin an haifi shekara ta ɗari da casa'in da biyar misali to za mu zo da waɗannan tafan tahzibu tahzib da kuma taqribu tahzib insha Allah don mu ga yadda ake abin nan an fahimci wannan da kyau a ƙarshen littafin akwai babu da malam zai kulla cewa yana da matuƙar muhimmanci sanin tarihin sanda aka haifi masu riwaya da sadda suka rasu da sanin yan uwansu da sanin garurukansu da sanin sana'o'insu kuna jin ana al'imamul bazzar to kalmar bazzar ɗin nan sai kuma ka ji an ce wani shi kuma al'imamul bazzar to in baka abin da ba sai ka ce a'a ina ganin can ɗin can ma bazzar ne kaga ka buga ko kuma ka ce ina ganin nan da aka ce bazzar a'a bazzar ne rawuni ka gane danganta mutum da ake yi me yasa ake danganta shi wani ana danganta shi ne nasaba ce wani ba nasaba misali ga almajirin aisha sunan shi masruq ne masruq wanda aka fashi to kana buƙatar ka san me yasa ake ce musu masruq suna da alaƙa da riwaya domin wani ta iya yiwa ya zai amfani da wannan kalmar ya zama zai fice shi da ita kala kala kala to kaga duk kana buƙatar sanin waɗannan abubuwa Allah ya ce musu to sai malam ya ce kun ji na farko kenan yadda ake ganowa ko to sai malam ya ce wa min samma ihtija ila tarih to daga nan ne fa ake buƙatar tarih tunda har ana buƙatar gano wani ya haɗu da wani to ana buƙatar tarihi to tarihin malaman hadisi kuma bari ku ji hatta garurukan da suka shiga sai da aka faɗi imam bukhari sai da aka lissafa garurukan kakaf kuma karka ce wannan ɗabi'ar yanzu malamai sun daina ta har yanzu har yanzu akwai babban malami yana nan a makka malamin hadisi malam rabi ibnu abdulhadi al-madkhali da ke dukki da ya kamar yanka sosai ya ce ba lawa alam ko bayan hajjin nan ya rasu don na azama zan je da yake su aka ce yanzu kowa ya aka buga musu ba ya ɗauka ya abin nan sosai ya abari a cikin da da haka misali suna nan yanzu kai kana tafa gambe ka suna nan suna kallon tarihin sai zo su rubuta wani mutumin kirki ne sai dai wawa ne ya je zauna a majalisi sai ta dariya har ya tuntura sai sun faɗi har yanzu kamar yadda ka ga ɗan jaridu duk abin da ake suna sa kyamara suna ɗaukan ka kai kana nan kana fagamiya sai kuma suna abin to ana buƙatuwa zuwa ga tarihi kamar yadda kun ji waɗannan akwai wani littafi na tarihi wanda ya haɗa waɗannan abubuwan da na faɗi gaba ɗaya shi ne littafin albidayatu wa nihaya na alhafiz ibnu kasir wannan littafin ya kai matuƙa ya haɗo tarihin malamai garuruka wurare da wato don haka ya kira littafin albidaya wa nihaya don ya fara da tun daga mai Allah ya fara halitta tukuna har zuwa zamanin wasu a ta faru a anguwa kaza sai ka ji ibnu kabirin ya rawaito ta ladanin masallaci kaza ya rasu daidai lokaci kaza mun je mun yi musu sallah wani ne limanin a makabarta kaza aka rufe shi kusa da shehu wani akwai za a yi tarihin rasuwar ladani kaza to limami kan kuma mun ba da aulanan ne za a kafin nan ina fatar an gane to ibnu kasir ya yi kokari a akwai littafi da kuma tarihin garuruka sun da bai da yawa sun tarihin garuruka shahararren littafi shi ne littafin al'imamu yaqub al-hamawi mai suna mu'jamul buldan littafin mujalladi shida ne shi tarihin garuruka ne zai kawo maka tarihin ola ɗin ne sa ke ce maka ola ne iya shi aka kafa ta waye ya kafa ta menene shin akwai wani gari da ake kira ola e me yasa ake ce wancan ola ɗin a'a akwai wata ka'ida ce duka zai kawo maka sunan shi mu'jamul buldan wato kamus na garuruka al-imam yaqut al-hamawi har yakan faɗi tazara daga gari kaza zuwa gari kaza mil kaza ne tunda lokacin su mil ne ba su magana kilomita daidai bishiyar kuka kaza shi ne mil kaza daga wannan kuka in ka tashi zuwa kaza shi ne haka za ka suna ta araba suna ta bayanin ina fatar an gani waɗannan tafan duk ana buƙatar su a same su a karanta kuma a ƙa'idar koyon wannan ilimin jama'a idan da wadatattu ne yanzu nan duk waɗannan tafan da na faɗi kowa zai rubuta su ne zai je zai siya in kuma yana da shi zai karanta idan zai da shi zai tafi library karanta su saboda ya abubuwan da ke ciki to shi ne irin wannan kana tafiya ana koya maka ilimi duk babin da aka je za ku ga an faɗi wani littafi an yi bayani a kai sai ka ji kana zama malamin sai zanga littafi sai ka tara ga kuma ilimi ko mun fahimta amma gaskiya ne zama ana ta faɗin masa ana ta faɗin haka mutane za su littafan da za su koma su duba to gaskiya kamar mutumin da aka ga ana koya miki mechanical engineering ne amma tun da yake bai taɓa ganin su ana ba har ya zama injiniya ya sake wuya da nasta ana injiniya injiniya injiniya injiniya amma bai san bambancin club da spana ba to kaga matsala ta faru zaharar fasadu fil barri wal bahr Allah ya kiyaye wasani na biyu daga cikin waɗannan wanda aka ce shi yakan kasance kafiyar ko to ana kiran shi al-mudallas ku kiyaye jama'a bina'i ne alal maf'ul al-mudallas wannan lamun dinnan ku kiyaye ta da kyau jama'a idan aka yi mata fataha shine mudallas an gane? babin shi al-mu'allam mu'allamun majnunun wanda ake karanta wato mudallas in ka ce mudalli to wanda ya tadlisanci wanda ya ruwaito hadisi ta irin wannan shi da ake kira mudalli li las shi hadisin da muke magana to yanzu muna magana akan hadisin ne ba zo mun fara magana akan wanda ya irin wannan aikin al-mudallas sai ce waya ridu shi irin wannan hadisin yakan zo da sigatin da wata siga ta tamilin lokai wadda take ɗaukar kamar an haɗu don akwai damfara a ciki akwai ko wannan shi wanda yake irin wannan riwayar hadisin jama'a baya so a gane bai haɗu da wani ba amma kuma baya so ya ƙarya ƙarya ce yake yi amma a fakaice amma da ike idan magana ta shafi shari'a in ba ka da dalili mutum ya yi ƙarya ƙarar ba za ka ce ƙarya ba sai ka faɗi abin da kowa ya gani wannan hakikalin ƙarya ce don bai ruwaito hadisi ba in zai ce daga wane mu kuma duk sanda muka ji daga wane abin da muke fahimta shi ɗin ya karɓo daga gare shi kun ga mana ƙarya ne amma da yake ba ƙarya ce ƙarara ba sai aka kira ta da abin da ta bayyana shi ne damfara ce ya yi addalasu addalasu shi ne abin da ya duku duku haka to ya yi sabi sai ya ha'in ya saka idan suka zo irin waɗannan mutanen suna da siga da yawa kuma zan ba ku mamaki in kuka ji cewa manya-manyan malamai sun shiga cikin wannan abu wato akwai ƙara'in wanda suke babban malami sai tablisan to wanda ba a taɓa tunanin wannan ɗabi'a daga gare su to don haka kowa sai yake yin fadilisancin da gwargwadon yadda darajar su take misali wani ne ya matsa yana so a gane shi wali ne kuma an kafa ganewa sai sa hannunsa a cikin ruwan kankara ya sai kafin ya fito in yi baki ya ya fito sai a kallon sa hannun shi da sai ko kudi kaga shi yanzu yana so ya samu karama ne daidai da darajar su bata samu ba to yaya zai yi shine sai ya dan waɗannan techniques din yayi dabara ina fatan kun gane akwai wanda yake zuwa sai ce an daga wani waɗannan sun shahara su ne malai yake ishara akwai wanda yake tablisu sakat tablisu sakat hadisin ya ruwaito shi wurin malam wani malam wani ɗin nan kuma ya yi karatu wurin malamin da shi ma yana karatu wurin kun fahimta misali a ce jabir yana da almajiri mai suna ahmad ahmad ya zo koya hadisi daga bakin jabir da ahmad ya zo koya hadisi wurin jabir sai zo karantar da isa akwai wani mai suna muhammad shi ma kuma yana zuwa karban hadisai wurin jabir amma bai samu damar karban wannan hadisin ba a wurin jabir kai sai sai je wurin ahmad inda ya karba a wurin jabir to shi kuma ahmad yana da ƙaddi yana da suka a cikin mutuncin shi ba a karban hadisi to sai muhammad ya ga cewa to in yace daga ahmad daga jabir za a ce to ai ahmad ba a karban hadisi to kuma ni ɗalibai sai riga sun san ni ba na riwaya da an ana ni ba na cewa an to kun ga kun ga shi tashi martaba an san ya samu wannan martaba shi baya an ana baya cewa an da yana an ana sai zai ce kawai an jabir daga jabir kuma daga jabir din ne sai dai ba shi ya karbo daga jabir ba to amma ai riga an ba shi wannan darajar baya an ana to in yazo sai ce haddasana sai dauke numfashi sai sakati sakat irin wanda ake kira'a sai ce jabir ibn abdullahi nan yayi tadlisi ne daidai da irin darajar su kuma zai ce muku haddasa nan da yake nufi to fi'ili ne ya gina shi akan wani abu da shi kadai yake nufi shine haddasana jabir ya taba karantar da mu hadisi haka yake nufi kawai sai kuma sai ce jabir ibn abdullahi jabir dan abdullahi da jabir haddasana jumla ce daban jabir ibn abdullahi jumla ce daban shi a wurinsa amma ko a wurinku a jumla ɗaya ce in ba kun lura ba ma ba za ku fi sakatin ba to akwai irin irin wannan tablisi sakat akwai tablisi tasbiya za mu zo za mu tattauna a kai amma al-maqsud abinda ake so ka gane waɗannan hadarin su yayi girma jama'a yasa muna da bahasi mai yawa za ku yi photostat da yawa akwai abubuwa da zan kawo muku wanda za ku yi photostat za ku je ku karanta saboda wannan babi ne wanda yake shekara fiye da dubu ɗaya da ɗari biyu malaman hadisi sun yi maganganu masu yawa a kai musamman kuma ka san aka ce idan turan giwa da turan giwa in suka yi dandace ciyawa take shan wahala wannan babi ne wanda imamul bukhari da muslim sun kara to kakon aka ce da bukhari da muslim sun kara to in Allah ya duk wani dalibi da aka haifa har duniya ta tashi da wahala bai sha wahala wannan babin ba akan matsala ta irin wannan abu abin nan to sai yasa kamar yadda nake gaskiya za ku shirya akwai abubuwa da zan zo da shi za ku yi photostat kowa ya je kuma ya nazari kuma zai haɓaka ilimin sai ce waya rudu da sigatin yakan zo da siga wadda ta hatamilin lukai tana ɗaukar haɗuwa za a ɗauka kamar sun haɗu sai a zaci kamar sun haɗu da malamin da ɗalibi ka an kamar ya ce an wa ƙala ko kuma ya ce ƙala sai so sai zai ce maka malawa bakar gumi ya ce sai ka ji kamar shi ya faɗawa ina masu yawa to a nan ƙasa ga shi sai malam ne wata magana ya ce wa mata wa ka'a bi sigatin sariha la ta la ta jawuza fiha kana kaziban duk da aka samu irin wannan ya fito karara ya ce haddasana bayan an san cewa bai karba ba sai ce to wannan ya zama ƙarya kuma to yanzu matsalar ba wannan hadisin ba kawai daga nan duk wani hadisi da ya faɗa kuma ya lalace ko kun fahimta an tabbatar ba daga gare shi bane amma kuma da ya zo sai kawai sai rashin kunya ya safa wa idan shi toka yake haddasana sai ce yau kan wannan ya ɗibo ta da fadi sai ce wa hukumu man sabata anhu tadlis hukuncin wanda ya tabbata yana tadlisanci idza kana adlan in ya kasance mutumin kirki ne adili Allah ya kubala minhu ba za a karɓi wannan hadisin daga gare shi ba illa ma sarraha fihi bi tahdith sai abin da ya fito kararin ce haddasana alal asasi wannan magana ita ce tafi inganci daga cikin maganganun ku kiyaye duk mutumin da aka kama shi da tadlisanci to ba za a karɓi wannan hadisin ba da duk wani hadisi da yake an ko kun fahimta sai in ya fito karra ya ce haddasana to a nan ne gizo ke saƙa kamar yadda na gaya muku wannan babu ne mai faɗi amma ina son ne mu ji shi a hankali don mu fahimci idan kana karatu cikin sahihul bukhari kana nan wata ran za ka yi karo da wani hadisi da za ka ji da ya ce an anas to qatada mudallis qatada mudallis kuma a cikin bukhari sai ka ji qatadatu ya ce an kuma mudallis in ya ce an to wannan isnad ya zama ba'i to amma sai kai marmaza ka ɗauko maganar malam da yake illa ma sarraha fihi bi hadisi sai abin da ya fito ya faɗi haddasana a wani wuri to duk inda ka ga imamul bukhari ya kawo irin wannan to akwai ɗayan abubuwa guda hudu na farko shine ko a farkon littafin kafin wannan isnadi ko a ƙarshe bayan wannan isnadi to akwai inda bukhari ya ruwaito wannan hadisin da wannan isnadin daga ƙasada amma yake haddasana to sai zama wannan ya kawo shi ɗan rakiya ne kawai don ya tabbata kenan don dama ƙasadan ba maƙaryaci ba ne in ba haka ba bukhari yana da wannan hadisin a wani littafi nashi da wannan isnadin kuma ya inganta sai dai bai kai sharaɗin ya shiga wannan littafin ba in ba haka ba akwai malamin da ya ruwaito wannan hadisin wanda bukhari ya yarda da wannan malamin da wannan isnadin ƙasa da ya ce haddasana kun ji abubuwa uku na farko shine a cikin bukharin ko kafin ko bayan wannan hadisi na biyu ko shi bukhari yana da wannan isnadin na uku ko ya ruwaito shi a wannan littafin ko ya ruwaito a wannan littafin ko kuma wani malami ya ruwaito to kaga shi yasa a ce idan za a samu wani dan tsako a cikin ilimi ya tashi ya ce wai akwai hadisi da inci a cikin bukhari to wannan ana bukata a zaunar da shi yayi bayani tukuna shin lukina fatalakkan ala hujja fiha wani ne ya faɗa mai da baki shi kuma yazo yana faɗi to wannan ya dan islamiya ne bai halatta magana ba dan islamiya ko ba malami ba wani ya faɗa maka ra'ayi kai kuma ka zo za ka yi malanta da wannan ra'ayin a'a barin ka zama malami ka zo ka kara kanka ko kuma malamin ka zo yi wannan maganar kai kakkai don magana ce mai girma ko mun fahimta ɗaya kenan ko kuwa zuwa ya karanto a wani wuri to da wani ilimin ya taka ya je iya karanto wannan har ya iya gano haka saboda haka matsala dangane da tablisanci kaɗan daga abubuwan kenan to yanzu kamar bari buga muku misalin wani hadisi wanda tablisanci ne ban mamaki ya faru a cikin kuma da yawa ana hujja da shi musamman mutanenmu nan masu bin mazhabin malikiya al'imamu tirmidhi da ibn hibban da hakim da ibn khuzaima suka ruwaito wani hadisi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yusikun nasu an yadribu a kabidal ibili fala yajidu aliman a'lama min alimin madina annabi ce an kusa a samu wani lokaci wanda zai zo mutane za su ta shirya raƙuma suna tafiya su kada gabas yamma su neman malami fa inda za su samu babban malami mai ilimi kamar babban malamin madina sai suka ce an yi ta'awilin wannan hadisi da cewa imam malik ake yi ana sa wannan hadisi a cikin manaƙib darajojin imam malik to wannan hadisin da'ifi ne riwaya ce ta mudallis daga mudallis kuma mu'annanun biha suna daga cikin misalan da zan yi mana gobe a aikace insha Allah ta'ala mudallisi ne ya ruwaito daga mudallisi shi mudallisin farko ya ce an mudallisin na biyu shi ma wannan din shi ma ya ce an wanda kaga an ana ɗaya daga cikin su ta rusa isnadin balle mudallisi daga mudallisi kuma dukkan su sun yi an an saboda haka abinda wannan magana take cewa in har ya tabbata wani mudallisi to kun san wani alheri malaman hadisi sai da suka bi kuma duk sai suka tafi duk wanda yake mudallisi ne sai suka tara shi duk gobe zan zo muku da su insha Allah akwai tabaqatul mudallisi na kuma su mudallisan sai aka taro su sai aka rubuta littafi a kansu sai aka mai da su tabaka tabaka ko gwargwadon shekaru ko gwargwadon munin tabbisancin to duk inda kai karo da wane ya ce an sai ayyawa na fa mudallisi ne ko mun fahimta insha Allah ta'ala duk gobe za mu zo da wannan Allah ya mana taimako ta na ƙarisan wannan magana wadda tana da alaƙa da wasu sai yake wa kazal mursalul khafiyyu hakanan mursalin hadisi alkhafi wanda yake a sakaye an fahimta min mu'asirin daga mu'asiri amma lam yalqa wanda bai haɗu da wannan mu'asirin nashi ba da farko tukuna mu fara gane ne mursali al-mursalu ma qala fihi tabi'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mursali shine hadisin da tabi'i yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce abin da yasa ake kin karban mursali saboda shi wannan tabi'in ko da mutumin kirki ne amma ba a tabbatar cewa daga sahabi ne ko daga wani tabi'in ba inda an tabbatar cewa shi wannan tabi'in tabbas daga sahabi ne to ko da ba a san sahabin ba za a karba li anna sahabata kulluhum udulun don sahabbai dukkan su adilai ne bi ta'dilillahi lahu Allah ne yake adilai ne dan haka ba wanda ba wani malamin jarhu wa ta'dil kuma da zai ta'ali to akwai sahabi ɗaya afwan akwai tabi'i ɗaya da ita an tabbatar da duk inda ya irsali daga sahabi ne sai malamai suka mai da abin ka'ida ce ma a cikin ilimin hadisi cewa duk inda aka ga al-imamu sa'id ibn al-musayyib ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan mursali ne amma sahihi me yasa saboda an tabbatar da duk inda ya irsali haka to abu huraira ne malamin shi a hadisi amma saboda yana auren yar abu huraira to wannan surukuntaka da ke tsakanin su takan sa ya ji nauyin ambata sunan abu huraira ko yau zaka in ya zo wani lokaci yakan faɗi amma cikin ɗari da wahala ya faɗa a cikin ya fi sakayawa in dai daga abu huraira ne da ya zo kawai sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yayi irsali ke to irin wannan mursalin nashi tunda an tabbatar daga sahabi ne sai aka to amma nan magana da muke yi shi wannan sahabi ne afwan wannan tabi'i ne suna afa sai zo kawai sai ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to tabi'i yakan yi riwaya daga tabi'i mun kawo misali a baya inda tabi'ai a jere guda shida suka ruwaito hadisai daga juna yanzu ka ga a cikin da sahabbai suna riwayar hadisai a tsakanin su to a ce ba mu da garantin idan wani ya ce daga annabi mu ce to ai sahabi ne ce a da wannan ka'idar sai aka kuskurantar da al'imamu baikuni al'imamu baikuni da yake cewa wa mursalin minhu sahabi faqat wa qul gharibun ma rawa rawun faqat yace gari mursali shine hadisin da sahabi ya sa da in sahabi ne aka tabbatar aiki amma a fawo in ya zo yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ce a sai an san waye malami sahabbai dai adilai ne to inda daga sahabbai sun karɓa abin da yasa da ƙarya da rashin gaskiya a cikin a cikin tabi'a aka fara to ba a san wannan tabi'in yana ƙarya yana rashin gaskiya a hadisi saboda haka sai ya faɗi da gawa da gawa ina fata an gane to magana dangane da almursalul khafi jama'a tashi ku ji abin da mala yake cewa yake man haddasa anhu bal bainahu wa bainahu wasita menene bayani a kan yake wal farqu bainal mudallas wal mursal al khafi daqiqun abin da yasa da yawa mutane ba sa iya bambanta mursali khafi da mudallas a hadha hadithul mudallas wa hadha hadithul mursalin khafi mutane ba sa iya bambanta sai malam yake lalle bambancin da ke tsakanin su bambanci ne wanda yake kaɗan kwarai da gaske hasala ta hariruhu bima zikira huna ga yadda yake ga bayani a nan sai ce wa huwa anna tablisa yahtassu biman rawa amman urifa liqa'uhu iyahu shi mudallas shi tablisanci wanda ya ruwaito shi wanda ya tablisancin kenan dama an san shi ɗalibin wani ne an san shi ɗalibin wani ne sai dai ita maganar da ya ruwaito ce yau to ba shi da malam wani ne ya ji ta ba kun ji shi ta biyu san shi fa amma in asarahu amma in suka zan sun yi zamani ɗaya da wannan malamin wallan yi uraf annahu laqiyahu ba a san cewa sun haɗu ba kun ga yanzu ba ɗalibin shi bane وهو المرسل الخفيف شنو المرسل الخفيف kun ji bambanci wannan ya tabbata dukkan mu mun san cewa wane ya yi karatu wurin wane to amma akwai wani hadisi da zai gaya mana wanda shi wannan hadisin bai karanto shi wurin malamin ba amma wani dan ajin su ya karanto a wurin malamin da ya zo sai ya je koya mai amma sai ji tsoron in ya ce daga wane sannan daga wane to wanan kuma ba a karban hadisi ne yake sai ga ni ma tunda malami na ne bari in tura sunan wanan da ake kyama bari in ce daga shi malam din kawai ko in ce malam ya ce to kun ga nan an tabbatar da sun san juna wane malamin wane shi ko al-mursalu khafi to shi malam ya ce wa man adkhala fi ta'rif at-tadlis al-mu'asara ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه yake wanda biyu ya shigar da kalmar mu'asara a wajen tablisanci ko da ba tare da haduwa ba to ya zama lazumi gare shi kuma wajen mursali alkhafi ma sai ya shigar da maganar mu'asara sai yake dai wasawabu abin da yake daidai a tafrikatu bainahuma lallai ala a bambance kuma kun ji bambance wannan ya tabbata sun haɗu amma magana ce ba daga gare su ba wannan kuma ba su haɗu ba sai dai sun zamani guda ko mun fahimta kamar sanda al'imamin shu'uba ya rinka bin wani malami zai karɓo hadisi wurin ya je kofa aka ce zai bar nan ina yau ya tafi madina wurin imam malik sai shu'uba ya kinka biyu yana bin shi ya kashe ayya ta ya hada da imam malik sun tafi aikin hajji ya je ya bi iyare a wurin aikin hajji ya kafa gani sai da gama hajji ya sake dawowa madina sai aka ce ayya aiki daga can kuma kofa ne to kaga irin wannan zille zille ne ne kaga sun yi zamani guda mai yiwa ma sun kwana a gari ɗaya a rana ɗaya shi malam ya sallama ya tafi a shiga kwanan gurori wanda ya kwanan girkin kanda wanda ya kwanan yau aika har zai duk abin nan ne sai zan sun yi zamani ɗaya suna gari ɗaya amma ba su haɗu ba da irin wannan takan faru shi uba ya gama yawon shi ya zo suka haɗu da malami yana zuwa busu busu da shi yi mai shi duk ya yi datti ba a tajewa kai sai mata tare riga ta yi mutu mutu yana ta shan wahala hadisi ɗaya hadisin wanda ya alwala ike ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله za a bude mai kofofin aljanna yana zama gaban malami inda za ka gane da malaman da ɗaliban sun shirya sun ce wa malamin hadisul wudu kawai haka yake hadisul wudu hadisin alwala sai shi malamin yake kana zaune haka da datti sai ka je kayi wanka kaya aski ka gyara jikin ka sannan ka dawo ya yi wanka ya wanki ya yi gyaran fuska ya gyara jikin shi sannan ya dawo ce hadisul wudu hadisin alwala sai ka hadisin kiryar kiryar in ce wa yake ina lillahi wa ina ilaihi raji'un fadribu barbar ha'id maka shi da bango kawai yake riwayar shahar ibn hausab riwayar shahar ibn hausab shahar ibn hausab istahara da ba'af ku tuna mana gobe mu dauke shi zama mana misali wani mutum ne mai suna shahar dan hausab ya shahara da raunin sai ruwaito hadisin aqama Allahu wa adamaha da mutane suke yi Allah ya kiyaye to to kun ji wannan jama'a to yanzu da waɗannan bayanan mun gama ɓangare na farko jama'a na alhadisu almarjud lissababi asfaqab muka ce dalilai biyu ne suke sa ake kin karɓan hadisi ku dube su jama'a المردود لسبب سقط سقط في الإسناد وأقول المردود لسبب طعن في الراوي المردود لسبب سقط في الإسناد أنسى مسقطيني ونيا غوتي أكتين إسنادي مكجتي ونفرقو أنا كرنش المعلق na biyu al-mursal na uku al-mu'dal na hudu al-munqati na biyar al-mudallal to ku kiyaye wannan da kyau jama'a duk sanda ka ji an ce ba zan karɓi hadisi kaza ba to ka kasa kunne da kyau za ka ji an ka ɗayan waɗannan dalilai guda biyar to su in ka tara su gefe guda su ne dalili na farko su kuma su ne saboda an samu gocewa a cikin isnadi kuma wannan abu ba wai malaman hadisi ba yanzu da za mu samu malamin da muna girmama shi a garin nan dukkan girmamawa yanzu ya ce mana shehu dan fodiyo ya faɗa musu kaza shakka za ta shige mu game da shi kansu malamin tukuna ma tun kafin magana ba haka bane kaga a ce a ɗabi'ance ma mutane suna irin waɗannan abubuwa to yanzu za mu shiga almardudu li sababi ta'anin firrawi sukar mai riwaya tana sa a ki karɓan hadisin shi to ita kuma ku duba ta kasu kashe biyu ku kiyaye ko dai a soke shi saboda mutuncin shi ko a soke shi saboda kwakwalwar su haddace don haka idan yanzu abu hanifa ya ruwaito hadisi sai aka ce haza hadisun da'ifun li'anna fihi abu hanifa ka soki abu hanifa ke nan sai ake a ida ma abu hanifa ba a karɓar hadisi a wani saboda ne kaga yanzu ba ana cewa saboda ba wani a isnadin bane a'a akwai abu hanifa amma abu hanifa an soke shi ne ta wajen haddi al-imamu hafs ne riwayar hafs in ya ruwaito hadisi ba a karbe ba a karbe duk gobe za mu gobe za mu kwaso littafan abubuwa nan jama'a insha Allah idan aka zo hafs sai ba yi ba a karban hadisi abin mun ba a karban to me yasa wajen hadda hadisi sai Allah bai musu baiwa ba haka ga ko ya kace da su bismillah sai ga wani aka ce hadda ce ta hadisi to yana yana yin ta da yawa da an zo hadda qur'ani kuma sai ga same su ana ja'in jade to a wajen hadda to wannan sukar ta kasu kashi biyu akwai wani da sukar tana koma zuwa ga mutuncinsu me yasa kafiri ne kafiri yana da mutunci ne a ya fi kowa rashin mutunci inda yawa Allah rashin mutunci to ba a karban hadisi a wurin kafiri me yasa ba mantuwa ce da ba amma akwai ka'ida idan ya ji hadisin yana kafiri sai zai ba da labarin yana musulmi za a karba ku kiyaye wannan ka'ida tana da matuƙar muhimmanci a cikin hadisi akwai sahabin da yake yana kafiri yana dawafi da ka'aba kun san suna aikin hajji da umara da duk sauran abubuwan da su kafirai yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karanta wa a cikin sallan magariba san da ya ji hadisi yana kafiri amma san da ya zo ba da sifa yana musulmi sai aka karba don haka sai malamai suke cewa al-islamu shartu ada'in wa laysa shartan lita'ammul musulunci sharadi ne a wajen bayar da karatu amma ba sharadi ne wajen koyo karatun ba san da yake kafiri ya koyo to sai mutum ba za mu karba ba amma yanzu tun da ya musulunta to wannan imanin nashi na yanzu ba zai sa ya karya ba kun ga kafiri to maslubul adala sannan fasiki to fasiki kuma sai malaman hadisi suka kafa suka ce duk fasikanci fasikanci ne amma akwai fasikancin da ya fi ɓata malaman hadisi rai shi ne ƙarya malamin hadisi yana jin zafin makaryaci fiye da yadda yake jin zafin mazinaci kuma duk fasikanci ne saboda ita ƙarya tana da wani ta'adi da take wa al'umma idan aka yi ta a cikin addini ta'adin da zina ba ta yi irin yadda ƙarya take yi saboda haka malamin hadisi yana ainihin kyamar ƙarya fiye da sauran nau'uka na fasikanci to wannan shi yasa da suka zo sai suka kasa fasikanci ta su biyu duk sauran laifuffuka sai suka sa su jinsin fasikanci kawai ai yana cin biya ai yana kaza ai yana kaza ai yana kaza ƙarya kuma sai ka ji sun ware ta gefe guda sai ka ce a ita ƙarya ba fasikanci ba ce fasikanci ce amma sun yi haka ne don su nuna yadda munin ke to a nan bari in take birki in wata magana wadda za mu zo mu same ta a nan gaba insha Allah da wannan dalilin ya sa malaman hadisi ke karban hadisi wurin khawarijawa waɗanda ba su ɗauki aƙida ta kafirci ba akwai khawarija waɗanda yake ba su ɗauki aƙida ta kafirci suna da jaji game da addini ba su da sassautawa amma ba su ɗauko aƙidoji na kafirci ba za mu zo mu magana in muka zo babin magana karɓar riwaya wurin ɗan bid'a za mu magana wannan insha Allah me yasa malaman hadisi suke karɓar hadisi wurin su saboda shi khawariji a wurin su ƙarya kafirci ce kana yin ƙarya sai ce to wuta kuma har abada an ka shiga ba fita to malaman hadisi su kuma dama to suna kyaman ƙarya sai suka ga wanda shi kai ƙaryan ma wuta zai ce za ka shiga har abada to kaga sai suka ce to wannan kuka ku zo idan haka in khawariji ya ruwaito hadisi in dai ƙarya ce za ta sa a kyamace ai shi ƙarya kafirci ce a aƙida saboda haka magana yayi ƙarya ba ta taso ba kun ji sirrin da ya sa malaman hadisi ke abin to za mu zo dai za mu samu waɗannan abubuwan yanzu na ɗan yi mana ɗan taƙaitaccen bayanin ne don mu fahimci babin da za mu siya sai malam yake sun mafa'an sannan sai sukar mutuncin mai riwaya imma an yakuna likazbin rawi ko dai ta kasance an soke shi ne saboda ƙaryar mai riwaya ƙarya kuma tana da faɗi jama'a idan malamin hadisi ya kama ka da ƙarya a cikin hadisi da ke wato zance na tsakanin kai da jama'a nan ma ƙarya ce ba zai karɓa ba to balle ya kama ka kayi wa annabi ƙarya to annan ne ta fi muni su kansu malaman ilimin usulul fiqh irin su abu ishaq sai da suka yi saɓani wai ma wanda yawa annabi ƙarya musulmi ne ma kuwa abu ishaqa al-isra'i daga cikin mabiya imam shafi'i ya ce wanda duk yawa annabi ƙarya zama kafiri kafiri murtaddi ya yarda amma mafi yawancin malamai suka ce a sai in ya halatta ƙarya in ya ce halal ce wannan kuma kam ko da bai yi ta ba halatta ta da yayi bayan Allah ya haramta ta to ya kafir sai dai ka sani yi wa annabi ƙarya ba kuma kamar yi wa kowa ƙarya ba ne sallallahu alaihi wasallam saboda shi da kansa a cikin hadisin muslim da ibn hibban yake inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ghairi yi min ƙarya ba kamar yi wa wani na ƙarya ba kayi wa liman ƙarya kayi wa ladan ƙarya to amma akwai kuma court din anguwar shi ma yana zuwa ƙwallon wurin yana zuwa sallah wurin kot din anguwar shi ma kai mai ƙarya wata ƙarya ta fi muni yace ai yayi wa kot ƙarya sai a ce wa yake magana kot liman ma yayi mai ƙarya to kaga ƙarya ta gama girma ashe a mu mu ma akwai wanda in kai wa ƙarya ƙarya tana muni to Allah ya kiyaye to sai ke cewa in ma an yakuna likadbir rawi aw tuhmatihi bi zalika ƙaryar mai riwaya ko kuma tuhumar shi mai riwaya ɗin da ita ƙarya ɗin akwai manci tsakanin ƙaryar da kuma tuhuma ita ƙaryar ta tabbata an kama shi yayi amma nan ba ta tabbata ba amma an samu wani limami mai taka tsantsan irin malik ko shu'uba ko nasa'i ko ahmad ko dara kutumi irin waɗannan limamai masu tsantsini da taka tsantsan suka ce suna tuhumar wani to tuhumarka da imamu maliku yake yi bai fashe ka yi ba yace yana tuhumarka da ƙarya to ita ma ta sa ba za a karɓi hadisinka ba an samu za a yi raddin hadisinka me yasa sai a ce ko ina fihi lima li'annahu muttahamun an tuhumce shi da ita ƙarya din ina fata an gane to wannan bayanin na kuma yana nufin wani abu a ba kowa ne ke tuhumar ba kenan yawwa to za mu zo za mu zo wani babi da zai mana magana akan wane ne suke yin jarhu wa ta'adi don aka buɗe kofa ai abu zai lalace in ka ce ni da izi kai ma zai ce kai ma ba izi ne ba shi kenan ba kawai kaga an yi mutuwa kwalba kenan duka kwalba da kwalba an suka buga kan ba duka suke fashewa ba akwai malaman da su ne kawai suke wannan aikin ba wai kowa ne kawai za ka bata a rai yake mai cewa na fa muna tuhumai shi ke na a ce a to shi ke na wane an gama da shi a'a ina fata an gane shi ke au tuhumati bi zali ko kuma tuhumati da haka ɗin dalili na nawa kenan dalili na biyu ita ma dalilai biyar take ɗauke da shi au fuhti ghalatihi ko kuma yawan kuskuren shi ku duba ba a ce ghalatu ba kawai don ba mutumin da baya kuskure a duniya in dai wurin karatu ne ba wanda zai ce shi baya kuskure na haka malaman hadisi ba su ce ko kuma ya kuskure ba don aka ce sai wanda baya kuskure za a karɓi hadisin shi ai kun ga ba za a karɓa amma sai suka ce fuhul kuskuren ya ya yi yawa ya ɗauko hadisin aisha ya jona shi da jabir hadisin aisha ce ta ruwaito sai kuma yake jabir ya ruwaito wannan kuskure ne to sai aka kama shi ya yi irin wannan can sai aka sake kama shi wata rana ya ɗauko rabin hadisin jabir ya saka shi a cikin hadisan abubakar kuma to ire-iren waɗannan ɗabi'un sai aka ga suna lazimta to kamar yadda za mu zo mu ji a can gaba kuskure kuma akwai wanda malamai sau kafa shi kashi akwai kuskuren da yake lazimi tun da yake dama haka tun da ya fara malanta shi kullum zai biya mana karatu sai kuskuren hadisi wannan har abada ba a karban hadisi akwai wanda yake tsari ne duk abin da yake karantar da mu daidai yake karantar da mu amma da ya tsufa saboda rikicin tsufa sai zan yana karantar da mu yana saba abin da ya karantar da mu da yana matashi to wannan kuskuren tsari ne ko kun fahimta komai yawan zai sa a soke duk hadisan da ya karantar a baya sai dai hadisan da ya karantar daga sa'ad da ya samu rikicin har zuwa rasuwar shi ko sanda rikicin ya sau to za mu zo za mu magana akan wannan insha Allah amma fo galatu yawan kuskuren shi a cikin ainihin hadisi aw ghaflatihi an gane ko kuma ghafalati a wannan zamanin gaskiya ustazai da yawa ba su da wannan babu kun san me yake nufi da gafala ba gafala wadda kuke nufi ba ta ta ta ta ta sai gafala ya zama irin yadda mutum zai gafala yaje yana ta jin disco wannan dan iska ne kawai ba kada ba ta lokaci a kai gafala abin da ake nufi saboda kirki yayi maka yawa sai kake ganin kowa ma mutumin kirki kowa ya zai ka maka hadisi sai ka karba to malaman hadisi sai sai to aje ka kai ma to ustazai da yawa a wannan zamanin ka gani duk inda ya wani ya ɗage wanda ya taho da gemu shi kenan sai ce Allahu akbar ga dan uwa ya samu duk inda ga wata ta yafa hijabi ta sa ni kabi sai sai imani a wurin ta kamar zai magana to yau wato ustazai suna ina fatan kun gane abin da ake nufi da gafla bari muku misali ku je ku ɗauki global mara hadisan farko farkon nan da yake magana abin da yasa aka ce hadisin nan da yake ne har ta kai imamu ibnu abu hatim ibnu hibban yace hadisin munkari ne ba salihi ne sai ruwa yake shi amma aka ce kana salihan fi dini mughsilan fi riwayati fataraka shi mutumin kirki ne saboda salahiyarsa saboda nagartarsa sai ke ganin ƙanya ƙarya ha ba ina jama'a ina musulmi ba zai wa annabi ƙarya ba na ga kowa ya zo ce wane wane ya ba mu hadisi sai karba to sharrin da yake faruwa saboda shi salihi ne idan suka zo suka ba shi hadisin su mutanen banza sai a zo sai a karba a wurin su saboda salahiyarsa to idan malamai suka zo bincikar halayensu sai aka ga a'a aiki nagarta ce mai yawa har yawa ya gari yana ganin kowa ma nagari ne ya ce to wannan shashar ta ne ko kun fahimta kamar yanzu a wannan zamani dan kasuwa ne kai sai kana ganin ko da dan kasuwa mutumin kirki ne to ka daɗe a kasuwanci wata guda ko don za a sha da shi don wani zai taho maka da rantsuwa kai a wurinka ya za ka yi rantsuwa a kan ƙarya wani zai zai ce billahi allazi la ilaha illa huwa la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sai ka ji kana tsima sai ka dauka ka baki to ka rufe kaso kuma ko kun fahimta ina muku sharhin ghafla yawa to ghafla din nan ana kiranta ghaflatu salihin mutanen kirki ne amma sai suka dauka kowa mutumin kirki ne to ku je ku karanta alfiyar suyuti tare da sharhin da al'imamu ahmad shakir yi mata Allah ya gafarta mu suyuti da ya zo yana fassale maƙaryata sai zo kan sufaye to sufaye ma da yake magana ba waɗannan sufayen da yake magana waɗanda suke wa Allah ka sassaɓa ba a sufaye na da masu tsanki sai ke cewa wa sharruhum sufiyatun yake mafi sharri daga cikin masu riwaya hadisi shine waɗanda suka sufaye yi ɗike ka dalilai biyu ya ce dalili na farko sun rinka ƙaga hadisai na ƙarya suna cewa su suna wa annabi ƙarya ne don su kare addini misali wani ya zo ya ƙirƙiro duk sura da ke ƙur'ani tana da falala aka ce kai daga ina ya ce na ga mutane sun daina karatun ƙur'ani shi ne na sadare kowace sura ne mata falalata wanda ya karanta izawaka kowane dare ba shi ba talauci duk ba muna ta yin izawaka ba ana maganin talauci eh to ina zai tafi tun da ƙarya ne ba daga baki ne mai tsarki ba ina fatan mun gane to da aka zo me yasa kai ina ka samu waɗannan yace a ya ga mutane sun bar karatun hadisi kai karatun qur'ani ne shine kowace sura ya mata falalata kuma yace daga annabi sallallahu alaihi to kaga annan shi wannan yayi wa annabi ƙarya ne ma ni in kamar yadda yake cewa yana ma fatan Allah biya shi lada ya yi ƙarya ne ya kare na biyu sai su yi iya ce saboda nagartarsu sai mutane suka amince da su to wannan irin nagartar sai ta zama tana yaudarar mutane ya ɗauka wani duk abin da ya faɗi ya zai faɗi ƙarya ba idan haka su iya ce to su suka fi kowa sharri daga cikin wabba'i daga cikin masu hadisan ƙarya kuma kun fahimci wannan jama'a to wannan ghaflatu salihina tana damun mutane da yawa a yanzu jiya nake cewa zan yi wani kaset masamari ustazai da sisters nake cewa zan yi musu wani kaset musamman dukan su zan faɗakar da saboda ustazai suna ta aure suna samun matsala sisters suna ta aure suna samun matsala shi ustazu duk wanda yaga ta sa ijabi tana tafiya a hankali da qur'ani da safa ga niqab sai wannan imani kamar ummu sulaimi ita kuma duk wanda ta je ya ɗage wando Allahu akbar ga Qur'ani ga magogiya aljihu to kaga abin da fa innaha la ta'mal absar lakin ta'mal qulubul ladhi fi sudur yanzu na ce zan yi wani kasar zan faɗakar da su gaba ɗayan su dole ne a bincike da annabi ya ce ka ai dama ba gidan karuwa za ka je ka ɗauko ta wai kai bincike ba wadda ka gani da siffar salahiyya wannan siffa ce ta salahiyya amma yaya mu'amalar ta take sai na umar zai bada political appointment mukami zai bayar ya tambayi wani yaya za a ba wani mukami ne za ka ce wani mutumin kirki sai umar ya tambaye shi yaya kai ka gane mutumin kirki ne kun taɓa haɗa hanya kun yi tafiya kun taɓa harkar kuɗi yake a'a to ko ka gan shi yana ruku da sujuda Allah wa akbar wannan ai alama ce ta imani amma aikin imanin fa ku tafi tare da mutum akan hanya ka ga halayen shi sannan mu'amalar kuɗi ta haɗa ku to tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kenan yanzu wannan balle mutanen yanzu to yanzu kawai duk wadda ka gani ta sa hijab ta sa niqabi shi ke shi yasa wata ce wani ustazu abin nan ojoro ta je sai ta buga ciki kawai sai ta canza gari da ta dawo kullum da hijabi da niqabi tana sallolin dare ta ta kuka da daddare ka san ta ɗaya da ustaz ta zo tsakar gida take sallar dare wani dai ka ga gaskiya duk da baka san aure amma yarinyar nan kai ai hankali na yana tashi na je tana karatun nan da to kaga shi kawai abubuwan da ya gani kenan amma a kamata ya yi bincike can da tabaro amma da sabu kawai sai ya ɗiba malam kwana biyu sai ta haihu a'udhu billahi malam to kaga ustazu yanzu kuma da yadda zai bayani to saboda haka ya kamata mu gane abin da ake nufi da ghafla anan ghafla ba gafala wai mutum yana ta shan kada kada wannan dama yan iska ne kawai ba a saka su cikin amma ghaflatu salihin fi riwaya na'am sai ce au fisqihi ko kuma fasikancin shi fasikanci a nan to jimillar fasikanci shan giya zina luwaɗi fata duk wannan fasikanci ka saka shi a ciki au wahami ko kuma wahami a nan wahami wahami nan nau'i ne na kuskure jama'a amma kuma kuskure ne wanda yake zuwa ba daga yadda za a karbe shi ba misali profesa ne sai aka ce ana so ya karanta abcd sai zo gaba ɗaya sai kasa gane b a ina yake tukuna a cikin shirin lissafin abcd misali zai fara a z k u b fa sai ce b b akwai b ma kuwa to yanzu wannan ba za a kira shi kuskure ba saboda matsayin shi ya wuce irin wannan ba za a karba daga gare shi ba malami ne ne mana sallah kullum ne mana limanci azhar da la'asar ba mu taba jin karatun shi ba ran nan sallah ta kama a magariba malam ya kabara sai muka je shi can sai muka je ruku muka tasbihi muka to raka'a ta biyu ma haka da aka taso yace a to wai dama ana karanta wani abu a sallah ne ji shekarun nan da kake mana azhar da la'asar kaga ba za a taba karbe daga gare shi ba yaya liman kuma bai san karatun fatiha ba amma yanzu yaro dan karamin ya kabbara yana wasan shi kawai ya ruku'u a ce san ma kan wato za a iya karɓi irin wannan kuskuren ko rashin sanin daga gare shi to idan aka samu malamin hadisi misali kamar imamul bukhari ko muslim ko malik ko abu dauda ko ahmad hadisin da duk ɗan islamiyya ya san cewa hadisin aisha ne wancan hadisi gashi nan menene menene fahuwar raddun من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يجي عن تميم الداري daga تميم الداري ai duk in islamiyya ma sun san wannan hadisin aisha ne bi riwaya ta yi sai ka fito yanzu wannan wahani ne ina fatar mun gane to a nan shi wahani din nan to za ku ji za a yi bayani a kan shi daga cikin nau'ukan wahami da za a zo za a yi magana akwai wahamin da mutum zai abu so daya wannan kam yakan faru a ɗabi'a ce amma sai ya zama wahamin ya zama ɗabi'a shi ko kuma ana yawan kama shi da shi to za mu zo za mu tattauna akan wannan aw mukhalafatihi ko kuma mukhalafa shi abinda ake nufi da mukhalafa anan shine sabawa da yake wa ɗan ajin da aka karantar da su hadisi aji daya ka zaunar da su a karantar da su hadisi amma kuma sai zo sai saba musu za mu zo za a yi magana akan saba wannan waɗannan abubuwan za a biyo su ɗai ɗai ɗai ɗai jama'a za a zo a tattauna su yanzu ana so ka gane za ga abubuwa ne guda goma amma ka raba su za ka ga biyar biyar ne biyar suna komawa zuwa ga mutunci biyar suna komawa zuwa ga hadda an gane au jahalatihi ko kuma jahalashi ya zama ba a san shi ba sai ka zo ka kawo mana hadisi daga wa daga Ibrahim ibn Idris as-Sahafi waye Ibrahim ibn Idris as-Sahafi kai ɗalibin shi sai ka kawo mana tarihin shi tiryan tiryan tiryan tiryan shi kenan yanzu mun san shi kenan kai za ka faɗa mana shi mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ana karɓe ko ba a karɓa hadisi amma ba mu taɓa jin shi ba sai a bakin ka kuma kai ma muka tambaye ka kace kai ma baka san shi to kai ma da ka kawo sunan shi baka san shi ba balle mu to ka gama juhuli ne kaga ba za a karba ba to za mu magana akan jahala au bid'ati ko kuma bid'ati ya magana akan bid'a to kun ga waɗannan matsalolin ne tun daga wahamu jama'a da mukhalafa da jahala da bid'a ko to waɗannan abubuwan za mu istigraqin lokaci ne tsawo muna tattauna su saboda abubuwa ne waɗanda yadda mutane suke fahimtar su sabanin haka a nan ƙasar mu da in aka ce bid'a jama'a abin da ake nufi kawai shagali in ka ji ana kaɗa kiɗa ana shagali kalangu ko goge gidan wani sai ka ji an ce wani akwai son bid'a to kaga yanzu an fassara bid'a daidai ba a fassara daidai aka zo kuma aka sake wani tsauri da an ce bid'a sai mutane su dauka kafirci an ce wani dan bid'a ne sai mutane su dauka an ce wani kafiri to kaga wannan tsauri da aka zo aka sake wani tsaurin kuma sai suke fahimtar bid'ar ai ma kowa na yin ta tunda kowa na yin ta ma ta zama ma ba aibi ba ce dan ka ce wani kai kana bid'a shi ma sai ce ai kai ma bid'a kake annabi ya yi rubutu da takwas ya to to wannan bid'a ne don haka ka gani da kai to kaga har yanzu bid'a ba a yi ta'arifin ta yadda ya kamata ba to sakamakon waɗancan ta'arifatul khati'a kuma sai ake ta gini kowa sai yake ginin hukunci wani yana da son bid'a gidan shi kuma kai ma goban aka ce na sai mu ji ana kiɗa gidanka to kai ma kana da son bid'ar kenan kaga ake tun da kace ba a san me kake nufi ba sai a zo a ce a wani dan bid'a ne sai mutane sai su fassara ai wani kafiri ne to shikenan wani kafiri ne sai kuma kaga an ɗauki wannan ma'anar kuma sai a zo duk mu'amalar da ake da kafiri kuma an yi da shi to sai kuma aka zo kamar yadda nace ka ce wannan bid'a ne sai shi wanda ka faɗi akan shi in ya ji zafi shi ma sai dubi wata siffa ko wani hali naka sai ce kai ma bid'a ne to ka ga yanzu kuma bid'a amma ta zama gidan kowa akwai ke ba sai ka ga ana buƙatar a san me ce ce bid'a yaya ake gane dan bid'a ko aiki na iya fassara bid'ar mutum ko kuwa sai aqida ko magana to duk kaga za a tattauna waɗannan abubuwa to a ƙarƙashin wannan wurin ne jama'a za mu magana dangane da waccan magana da na yau a baya ina hukuncin mutumin da yake da aƙida wadda take ta bid'a ce kamar aƙida shi'a yana zagin sahabbai ko kuma aƙida ta ash'ariyanci ash'ariyanci shine tauhidin da kusan duk aka gada kasashen nan namu su alwujudu wal qidamu wal baqa waɗannan sifatu saba da ake cewa dukkan su wajibai ne ga Allah to sauran sifat al-khabariyya Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah zai zo ranar alkiyama waɗannan kuma sai a ce a'a fa awwil huraniyat tanzil ta'wilin ina hukuncin irin waɗannan ga manyan malamai sun mutu akai ga littattafai duk ana su karantawa dunu samin su ibnu ashir abdul wahid wane ne wane ne wane to kaga anan abin da yasa dole a tsaya a tantance wuri akan wannan matsala saboda in aka ce za a barka da wannan hayaniyar ta mutane to in ka shiga kai a matsayinka na ɗalibin hadisi za ka zo kana karatun sahihul bukhari sai ka ji abin da a wannan irin hayaniyar ka fahimci cewa bid'a ce kuma kafirci ce sai ka ji mai wannan siffar gashi kuma ya rawaito hadisi bukhari ya karba to kaga sai rikici ya shige ka ashe kaga sai a ce to duk wannan hayaniya ba ta bari ka ji abin da aka faɗi a ilimi sai ji a kai kawai sai ka ka zauna lafiya kuma sai ka ga ilimi shi baya tukka da warwara amma son zuciya da rashin sani akwai tukka da warwara sai malam yace au su ihizbi ko kuma munin haddashi yana da munin hadda waɗannan su ne asbabu ta'ani fi rawi al'ashara dalilai guda goma waɗanda ke sa a yi karɓar mai riwaya ai riwayar mai riwaya dalilin farko muka ji ƙarya tuhuma yawan kuskure gafala fasikanci wahani mukhalafa jahala bid'a da kuma munin hadda abin da ya sa ba duka ne ake samun malami zai da hadda ba don haka ba a cewa na zai da hadda wanda bai da hadda jama'a shine wannan sahabi da ko fatiha ya kasa haddace shine bai da hadda amma mutumin da ya haddace fatiha yana da hadda amma ya kasa haddace qur'ani an yi an yi sai a ce haddace tana da rauni wani kuma zai haddace yanzu akwai yaran da da kajiya mai zai haddace amma kuma da kuskure to akwai irin waɗannan a malaman hadisi ina fatar mun gane to insha Allah ta'ala kun ji waɗannan abubuwa to sai malami ce fal awwalu na farko wanne ne na farko al kadhib an gane sai yake al mawdu shi ake kira al mawdu shi ake kira ƙarya hadisin ƙarya shine mawdu'i to anan ana iya gane hadisi na ƙarya ne jama'a saboda dalilai kamar haka daga cikin dalilan akwai abin da da kaji sai ka gane kawai karya ne me yasa saboda abin ya saba wa ilimi da hankali misali waɗanda suke da ra'ayin cewa ana bayyana bismillah a fatiha da suka tashi za su kawo daga cikin dalilai sai suka ce jirgin ruwan annabi nuhu sanda yake yawo akan ruwa da duniya da ruwa ya haɗe ta ta zama koyi da ya zo ya kewaye ka'aba su bakwai fi jirgin ruwa da ya zo zai yi raka a tayi tsawa farkawai biyu na ɗawafi fi jirgin ruwan ba da ya zo karatun fatiha sai da ya bismillah a bayyane fi jirgin ruwa to yanzu kaga wannan ƙoƙarin su kare mazhabinsu ne kawai na fiƙo sai suka ƙara karya ko kuma ka ji ƙarya wadda ta shafi siyasa ta addini misali inna allaha idza ghadiba anzala al-wahya bil farisiyya wa idza radiya anzala al-wahya bil arabiyya idan Allah ya fushi sai wahayi da farisanci idan yana cikin farin ciki sai wahayi da larabci larabawa su suka kaga wannan larabawa da suka kaga wannan farisawa su ma sai suka rama sai suka juya kawai to kun ga akwai irin wannan daga cikin alamomin da ake gane a hanyoyin gane karya a hadisi jama'a shi wanda ya karya ya ce ya yi karyar da kanshi ku karanta sahihu muslim da aka kira no aljami'a aka ce me yasa waɗannan hadisai duk da kai karya ya ce ya yi wannan karya ne saboda ya ɓata addini aka ta sake shi za a je a kashe shi yake cewa ko kun kashe ni kun yi banza yake don waɗannan hadisan yau shekara kaza duk juma'a sai na zauna na kago na zo ranar juma'a masallacin juma'a na baza su yanzu kamar masallacin juma'a nan na lamido mutum nawa ke sallah kuma daga ina daga ko ina to an yi wa'azi an faɗi kowa ya watse wani ba zai sake dawowa ba kuma darajar masallacin za ta sa yake daga masallaci kaza na ji za ka ce ƙarya ne sai ce ya riga ya yada yace ko kun kashe ni kun yi banzar na riga na yi abin da ne to kun ga ire-iren waɗannan su suka yi ikirari da bakinsu akwai waɗanda suke yin ƙarya ta kansu ban dan su samu abinci su samu kuɗi akwai malam fada malami ne na fada ya zo gaban sarki ma'amun ya samu sarki yana wasa da tantabara to ya saba in yazo zai malam hadisi zai sarki hadisi idan nan sun yi shiru sai sarkin fada yake ala ga mata malam yau ba za a gaya wa sarki hadisi ba to ashe ya rasa hadisin da zai kawo ne hadisan ƙaryan ma sun ƙare a ran nan ka san ƙarya fure take ba ta aya to sai ga ai ga sarki na wasa da tantabara sai yace Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ai wasa da komai ba sai lissafa wasu abubuwa da sun tabbata a hadisi sai ƙara da yake sai da tantabara ko kaga sarki ya dace da sunna ke sarki yasa aka bashi dinari dubu ya jiya ya tafi yana jiyawa yake ina shaida har ga Allah kiyar wannan kiyar makareci yake ku yanka ta a barban za ta tabara za ta sa a wani da tsariya ya sa aka yanka ta tabara ya daina wasa da ita shine malam Muhammad Ujjaj al-Khatib yake cewa yace duk da haka sarki Ma'mun yayi kuskure yaushe mutum zai zo gaban ka kana sarkin musulunci ya sheƙa wa annabin mu ƙarya ka ɗibi dukiyar musulmi ka bashi ya ci yake kamata ya kalla dattar da shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi a sunnatu qabla tadwin da kuma littafin shi mai suna usulul hadith Allah ya taimake mu to duk waɗanda suke da waɗannan tafan da na faɗi da kuma littafin can na Ahmad Shakir sharhin alfiya da kuma sharhin shi na ihtisar ulumul hadith al-ba'is al-hafiz ku je ku karanta za ku ga ya lissafo dalilan da yasa suke yin ƙarya akwai waɗanda suke karya don kawai su ɓata addinin annabi don kawai a ce addinin ma shirme ne suka ce sadda Allah ya halicci huruful hijaiya alifun ba'un ta'un fa'un har zuwa ƙarshe sai Allah ya ce duk su yi sujuda gaba ɗaya sai suka yi sujuda sai alu ya ce shi ba zuwa dan haka ka gan shi shikenan a tsaye kullum wai horon shi ake haƙiya ma ta tashi alu a tsaye amma ba ka ga a zaune take har da kujera jin ƙarami gashi gashi to yanzu wannan ai ka shirme ne yaushe annabi zai tsaya na irin wannan akwai wanda yake karya don ya faranta a wani rai misali malami mai wa'azin magariba da isha ya zo gida ya samu matar shi ta cika ta batse tana ta fushi lafiya ta ce ina lafiya bayan nakiya bata kare ba nakiya ta ce nakiya take sayarwa nakiya bata kare ba in nakiya ta kwana kuma to za ta yi tsani yake ki kwantar da hankalinki bayan sallar isha nakiya ki za ta kare yace dare na kare take cewa kana cewa nakiya yake ki kwantar da hankalinki mana ya alwala sai shirya ta masallaci ya fara hadisai ya fara hadisai ya fara hadisai can sai fara hadisan magunguna can sai zo kan hadisin nakiya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama alharisatu tashiddu almi'zar nakiya tana maganin ciwon mara a shi kuma hikima yayi guda biyu in kana yin wakan ka ci nakiya ai mara za ta tsaya sannan na biyu kuma matan shi za ta abin nan aka fara neman ina za a samu nakiya aka gano a gidan malama akwai nakiya nan da nan aka wawashe nakiya idan gida yana fanka ma yake ba na gaya musu ba sai mu ba na wasa ba to kaga anan ashahid yanzu wannan ƙaryar kaga yayi ƙarya ne kawai don ya faranta matar shi to suna nan malamin islamiya ya bigi yaron wani sai yaro ya koma gida yana kuka ya ce e ni gida kan man da'e zan kunyata su Allah ya kai mu magariba aka zo magariba an taru kawai sai malami ya miƙe to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ya ce kaza can sai ka hadisin malaman islamiya manzon Allah ya ce shiraru muallimukum muallimin biya masharranta daga cikin malaman ku sune malaman yara masu karantar da yaran ku isa so kaga to idan ka tsaya ka kalli waɗannan abubuwan wannan yana nuna ashe ƙarya tana yiwuwa a yi wa annabi ita ko to wannan wata matsala ce a usul shin alkazibu ja'izun a nan jawazul wuko ake nufi shin ƙaryar tana afkuwa ma wasu malaman sun ce sam ba a isa a yi wa annabi ƙarya ba kuma ce don haka ba a taɓa wa annabi ƙarya ba to a nan ne ibnu kasirin ya ce to ga wani hadisi da suke hujja da shi annabi ya ce sayi ku zabo alayya za a yi mun ƙarya sai ce idan wannan hadisin ya tabbata annabi ya ce za a yi mai ƙarya to za a yi mai in kuma bai tabbata ba to an fara daga kan shi to bai tabbata ba kuma sayi ku zabo alayya annabi ya ce za a yi mishi ƙarya kaga in hadisin ya tabbata to ba makawatin da ya ce za a yi mai za a yi mai don ma yanzu ku min hawa idan kuma wannan hadisin shi kanshi bai tabbata ba kuma bai tabbata ba din to kaga shi kanshi ƙarya ce ashe ƙaryar tana yiwa aiwa annabi ita to tunda tana yiwa aiwa annabi ita ta abku sai dai bata halatta ba to me maganinta shine almajirin al-Imam Abdullahi ibn Mubarak ya tambaye shi yace algafa ta mala waɗannan irin hadisai da muke fama da su a yanzu ku kune ta mana bayani kanmu yana wayewa yanzu in ba ku a duniya ya zame sai ya ce ya ishu lahal jihabiza matukar waɗannan hadisan suna nan sai an samu malamai da za su gano su wallahi wannan maganar gaskiyarta ta tabbata a wannan zamani duk hadisan da aka kago na da ka tattara su malamai sun yi rubuce-rubuce al-ali'ul masnu'a fil ahadith al-mawdu'a al-imam as-suyuti tanzihu shari'ati al-marfu'a an al-akhbar ash-shani'ati al-mawdu'a malam ibn al-kinan menene ibn tahir al-kinani الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة gashi nan al-mawdu'at al-kubra gashi nan silsilatul ahadith ad-da'ifa waɗannan littafan gaba ɗayan su sai Ali Hassan Ali Abdulhamid al-Afari sai tattara su sai sa musu mawsu'atul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a mujalladi 17 hadisan duk da aka yi kafin wannan littattafan da aka yi kafin wannan zamanin waɗanda ke bayyana hadisan ƙarya sai tattara su shine mujalladi 17 to silsilar da'ifa ta Nasir bin al-Albani mujalladi nawa ce mujalladi goma sha biyu ce da'ifa kowane mujalladi ɗaya na ɗauke da hadisai ɗari biyar waɗanda ba su tabbata ba nawa kenan dubu shida ina fatar an gane to sai kuma a wannan zamanin kuma akwai hadisai da su ma aka kirkiro sai ali hassan ya tattara su sai ya fitar da littafai ya fitar da littafi guda hadisan wannan zamanin na ƙarya dan akwai waɗanda in gudu ya ƙare musu su ma kamar na dadin sukan yi ƙarya kawai hakan nan mutum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ran nan ina zaune na ji wani fa kawai talauci ne kawai ya dame shi wani dan siyasa ya wuce da mota falleliya yace dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nan gaba za ku ta ganin mutane da kuɗi ba ku san da suke samu su ba da na waiwaya na kalle sai na kyale shi sai da haka watsi na zo na same shi malam idi ɗazu na ji kana kawo wani hadisi shi nake so in ji a ina yake bari kawai malam mutanen nan yan iska ne wallahi na ce aha ka ce annabi ya ce fa nace kaga wannan magana ta yi nauyi na ce da kwamitin bincike ka kafa ina su wane suke samun kuɗi amma na ce na ga wane ya wuce da mota ne sannan na ji ka faɗa haka yake wallahi kuwa ya ce to ko nace fa ne ba mu da shi malam mutane suna siyan mota miliyan biyar na ce haka tana yiwa na ce ta yiwa a zamanin annabi ga abu huraira abin da za su ci abinci ma babu inda za su kwanta babu zanin ma guda ɗaya ne babu na yafawa a lokacin nan abdurrahman bin aufin shi kuma ne wa manzon Allah kukan kuɗi sun mai yawa ya rasa yaya kada dai ko rabon shi na lahira ake kawo mai yake ci to a lokacin kuma wannan yana kwana da yunwa sai annabi ya ce daga yau duk wanda zai tafi gidan shi an yi abinci ya kwashi mutum goma ya tafi da su amma ba haka ba su abu hurara a masallaci suke kwana da yunwa in yunwa ta yi yunwa ta yi yunwa ta yi yunwa ka kifa cikin ka tare a shi ka dan dora ka dan jaye tudu a wannan lokacin kuma abdurrahman bin auf ya zo ya ce ya manzon Allah dukiyar nan da ke zuwa kada dai ko rabona na lahira ne manzon Allah yake falala Allah ce al-imam ibnu abi asim shi rawaito wannan cikin kitabus sunna Allah ya taimake mu to kun ji waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da al-hadithul mawdu' jama'a ina fatar an gane in an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za a zo ainihin za a tattauna abubuwa sai dai wata matsala da malam yake mana ishara anan ita ce me yake sa ne musulmi wa annabi ƙarya na farko dai yake rashin addini wato rashin rashin damuwa da addini sun diƙanci na biyu yace yawan jahili